alhamdulillah rabbil alamin yan wa takaice abinda nake son yi bayani a hudu wannan rana dukan hudu mun za ta takaita kalkashin hadisi guda wanda imam muslim ya ruto daga abu dhar cewa abu dhar ke bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin irin abin da yake samawa daga Allah subhanahu wataala ba nasin qur'ani ba wanda ake ma suna hadisi qudsi ya ce Allah mai girma da buwaya ya ce ya bayina na haramta zalimci a kaina don haka na sanya wannan zalimci haramu ne a tsakaninku bayi saboda haƙƙin mana adalcin Allah shi kanshi bai zalimtar kowa shi mai bayin don haka ya sanya wannan zalimci tsakanin bayi abu ne wanda yake haramu uwa zalimci abu ne wanda mai sauki a duniya ga mai yin shi kuma yakan ji daɗi akan zalimcin da yake yi imma wani abu daban manuwa ta duniya ko tara abin duniya wani zai sa ka zalimci wani kan wata manuwa ta duniya yawa ku sani girman zalimci ya kai duk irin tuba da Allah ya sa ma bayi duk wanda yake wani ne ya zalimta to Allah baya yahi zalimcin da kama wani diyan da ka sha a sigafari kai ta karatu kai ta wane ne abin da ka cuci wani Allah bai baranka da shi kuma don mutane a hilin kiyama don mutane san da haƙƙin Allah wajen adalci da harko Allah zai gwada mutane abin da zai wakana a hilin kiyama kahin a hawara ma bayi hisabi kahin a hawara mutane hisabi za a kawo dabbobi wanda dabba a nan duniya mai kaho da ta tunguji mara kaho ba ta abin ramawa Allah zai tado da dabbobi a gaban kowa a wa mara ƙaho-ƙaho ta rama tunguzan da aka mata wa idan wa'annan dabbobi ba masu cikin wanda aka ɗauma ibada irin tamu idan Allah ya yi kisasi ya rama zalimci tsakanin dabba da dabba ina kai bawa mukallaf wanda aka baka aiki ake ake ake doka ta Allah kanka wannan in maka shi kita mu yi tsoron zalimta muta ta kowane hali kakka yarda ka iske Allah subhanahu wataala da zalimcin wani bawa dan bace duk wanda ya san da wani haƙin wani to tun daga nan duniya ka nema ku gyara mutuka ba ku gyara ana yayi maka ba sai gobe kiyama duk imanin ka Allah sai ya rama mishi na haka ne Allah ya san ke zalunci haramu ne tsakanin bayi to dan haka bayi kakku zalunci junanku yace dukkan ku bayi kowa batacce ne sai wanda Allah ya shiryar da shi dan haka ku nemi shiriya a wajena sai kullum a sallah iyaka kullum a sallah muna roƙon Allah ka shiryar da mu hanya mai kakka wace addu'a ta bawa kullum roƙon Allah ta annaba kashi iya yawan wannan addu'a ya muqallibul qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jiyo zukata ka tabbatar da zuciyata kan addininka kina abun ana gama da roƙon Allah ya tabbatar da kai akan shirya da haka ya bayi kowa a cikin ku mayunwaci ne sai wanda na ciyar da shi ku nemi ciyarwa a wajena kinan ku nemi abincinku abin dogara ku a wajen Allah mahalicin komi da komi domin ma ruwa aka yi aka yi shibka wa ke ba da tsoro Allah ne da haka ya ce kuma kowa a cikinku kamar iya cikin tsireci ne hatta da sutura taka sai Allah ya baka kenan ka nemi ita kanta a wajen Allah subhanahu wataala yace ya bayi kuna yin laihi dare da rana harka bayi ce halin bayi ne laihi dare da rana kowanne daban Allah ce ni kuma ina gafata zunubai gaba daya don haka ku nemi gafara ta in gafarta muku rahamar Allah daga bayi ya san rauninmu da sharrin shaidan a gare mu amma Allah mana wata baiwa ta dillayin da kai mun ka wata hadisi kudusin da Allah ke cewa ya ba ya dan adam ka sani cewa matuka ka kiraye ni ka yi hata a wajena duk girman laihinka Allah ce zan gafarta maka ba na kula da girman laihinka haka ma kenan bawa kai dibi na yi kaza na yi kaza shan giya ne zina ce in ma me in dai tsakanin kai da Allah subhanahu wataala ne in shekara nawa kai kakka ga cewa abin ya girma Allah ce inda laihinka inda aka yi lodin laihinka zai kai dandan sama a yawan laihi kai ne mu gafara ta Allah Allah zai gafarta maka abinda Allah kun bai gafartawa shirka da Allah ka iske Allah baka tuba ba shi ma kuma da haƙƙin wani bawa daga cikin bayi amma duk laihin da kai a wajen Allah kakka ga girman shi ka tuba ga Allah Allah zai gafarta maka yawa da haka kenan yake bayanin cewa ya bayi na inda za a ɗauko ‘yan warkonku da ‘yan ƙarshe gaba ɗaya wanda Allah ya halitta iya Adam tun warkon Adam zuwa wanda za a halitta har ƙarshen duniya a ta da kowa kuma da mutum da aljani tun warkon ɗan iblis na harko da iya Adam na harko da har ƙarshe gaba ɗaya kusan da abin iya da yawa Allah ce dukkan waɗannan bayi ɗiyan Adam na warko da na ƙarshe da ɗiyan Iblis na warko da na ƙarshe inda za a ce gaba ɗayansu tso adiba mai tsoron Allah a cikin ku a ce kowa mai tsoron Allah ne iyakar tsoron Allah to duk wannan tsoro nasu suke ma Allah da biyayyar suke ma Allah Allah ce wannan tsoro nasu bai ƙara komi a cikin mulkina haka ya zama to duk duniya tun warkon Adam da ƙarshe da harkon ɗiya iblis da ƙarshe gaba ɗaya a tattara a ce kowa mutumin banza ne kamar iblis kowa a ce shaɗani ne Allah ce yin hasa haka duk girmansu da yawansu baya rage komi a cikin mulkina da haka kenan wanda ya ta gari aka ce kan shewa wanda ya tsiya ma kan shewa ba Allah yawa ba Allah ya ce ya bayina inda duk tun harkonku da ƙarshen na mutum da aljani a tara ku gaba ɗaya a yi wani wuri kamar za a yi kiyama a tara ku a wuri guda a hili guda kowa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala abin da yake so sai ya darje aban kaza aban an me kake so Allah ce in ba kowa abin da yake bukata diyan wayannan bayi Allah ce ba sa rage komi a cikin mulki na sai yanda idan ka je ka sa allura a cikin taukaudo in ta rage wani abu haka suke in rage wani a cikin mulki na kenan yanda ka san ka san allura a tauka hudu haka suke Allah ake bai bada komi ba kenan bai rage komi a cikin mulkin shi ko ba kowa bukatar shi yawan kenan wani iyakar da mu Allah mai yalwal fadala ne Allah mabuwayi ne mai rama ne ku nemi komi a wajen shi ba abin da ake ayyana abin yayi wa Allah zai iya bada komi kun bai rage komi a cikin mulkin Allah da karshe yake cewa ya bayina shi na wani inda ke ciki gurin ku sani cewa aikin da kuka yi ne nake ƙididdigewa ake lissafawa kenan kowa abin da ya shibka ne da na ƙwarai da na banza Allah ya shirya wata rana ta hisabi wadda za a tattara kowa a bashi sakamakon abin da ya shibka a duniya shi ne hikimar Allah ga yin wannan duniya ga tsarin duniya a yi wannan rana a yi wata rana kuma daban ta sakamakon abin da aka yi a wannan rana yamma shi muke bayani kullum cewa idan ɗan duk mai hankali idan ya jibi tsarin Allah hikima ta yin kiyama to wallahi ko da mu da kanmu za mu nema a mana kiyama saboda yanda kasan duniyar wannan ako da ƙarin iko wani zai kashe kama da ƙarin iko ya rihe ka ba haƙƙin komi nawa aka rihe kasan zalunci ba haƙƙi ko na biye kurin ba kowa ba ne shi bai da mai magana bai da mai bincike zai shekara nawa a gidan kaso ba ma binciken shi nawa aka yi hakarin wannan ko a mutum shari wani ya ma shari a zahiri a wurin mai shari'a kai ne shine kai ne gaskiya a wurin mai shari'a amma na kulla ma shari ima wala ima wala wani ke gaya min da bakin shi iya neman mota kan abin ce wallahi malam abin da ya wakana gare iya babban mutum ne yace wani ne muka yi mu'amala ta kuɗi yace kuɗin kuɗin wallahi kaɗan ne yace na kashi gidan gidan kaso nace ariye mishi kun ariye mishi yace wallahi kusan shekara biyu kuma wallahi kudin bai taka karya ba kudin shi babban mutum ne ba iya ce a jujin bai ce mashi a wallahi saboda shekara biyu a gidan kaso a shari'a kuma ta mu'amala ba sata ba mu'amala ce iya babu kudin ne wani asara akai kudin ce a rige mishi shekara biyu na ce to ce wallahi bawan Allah wannan abin ko ka ba ko ka ci audo bai bai saka dole sai ka ne ya yi aujen shi ba magana za a huce magana kudi kudin da zamu kadan ne in wa'in iya da yawa cikin al'umma kurin dan karhin mulki da ko data hali yasa a rihe mutum ba haƙƙin komi yan da wanda ya zalimcin dalilin dalilin girman mulki ko da ƙarfin jiki don hali daban to cewa gobe kiyama kai dan wa shikenan wani ma ya zo gidanka akan dukiyarka ya kwashe dukiyarka ya kashe ka nawa akai je kwashe dukiyar mutum kuma ya kashe shi in wani abin iya da yawa zalimci wa kenan yan yanzu kenan da ba kiyama shikenan an ci banza shi sa kenan ba hankali bane ka ce ai ba kiyama hikima ce ta Allah Allah ta da kowa wanda ya na kware ya saka mishi wanda zalunci alamawa mai karamin karfi ka amunna ka mishi in wannan shine hikimar Allah kenan dan wa kiyama wallahi abu ne wanda abun marhabin ne ga masu hankali ayin ayi akwai abin abu da bai yiwa saka maka amma takeici ya cika har je kiyama Allah saka maka haka dan wa kenan Allah ya ce aikin da kowa yayi ne Allah ya ce ake kididdigewa a lissafa ce gobe kiyama a cika ma kowa sakamakon aikin da ya a duniya da haka Allah ya ce duk wanda ya ga alkhairi a cikin takardun shi to zai ma Allah godiya da ya mishi muwafaka da wani aikin abin da yayi ne Allah ya bashi wanda ya ga mugun abu a cikin takardun kai zargi kowa idan ka ga mugun aiki akan takardunka ba wani jaje abin da ka shibka ne yadda ka shibka a duniya ce Allah ya cika masa sakamakonta a ranar tashin kiyama da haka yan uwa mu yi kokarin kauce mu zalunci wanda muka san mun zalunta tun daga nan duniya da roƙo da magiya ka bar hanyoyi da yawa ko rabu lahiya shine mafi alkhairi sai manzo Allah ke cewa waye matsiyacin lahira yace mun fitsi ko aje wanzu ta je sai zo yin kiyama da sallah da azumi da zakka komai ya kawo dai alkhairi ya zo su kiyama kenan sallan ma ta kware ce zakan ma ta kware ce an karba amma da za a zo ya bigi wannan ya zuru jinin wannan ya ci mutuncin wannan a biya a biya karshe aikin zai kare wajen biyan wanda ya zalunta Allah ce ku kama shi ku jiwa gidan wuta ma haka mai kokarin kauce mu zalunci Allah taimake mu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a takwas ga wata na Muharram hijira shekara 442 wanda ya dace da 28 ga watan 8 shekara 2020 daidai muna cikin tafsirin suratul isra mun tsaya aya ta 71 naga kin za mu tashi aya ta 72 kenan za mu karanta 'yan tambayoyi kan alaran ba ya zo in ya zo sai mu dasa insha Allah a tambaya ta farko daidai zan shigo dai aka kame ita masala ta mushina ne ina ga iya cikin su ko alama dai abin ya shahe shi iya maganar yanda tsari yake na examen na jarrabawa akan zaɓi mushina wanda suka yi karantar da shekarar ƙarshe ta breve da shekarar karshe ta bak kenan terminal ko kenan tuturazan kenan su ake a ka'ida su ake ɗauka su je su yi kwarkwacin abin da shahidai jarrabawa ta zame da yake aka samu wasu cikin jama'a ba sa koya wannan kalasoci za su yi harƙalla da wani cikin masa'ulai masu yi wani abin su je kamar kasuwa ce su je a yi da su kuma abin da ake samu an zo ya raba da su na ba a hili wannan cin hanci ne kuma bai dace ba zalimci ne don ya magana akwai masu koyawa wanda ya dace a kai a kai su ya gaje kai har kalla kai a kai ka wannan zalimci ne gaskiya magana tambaya ta biyu masalar cewa da ake maganar ranar goma ga wata na muharram wanda suke cewa cika ciki a hausa sun ji wani malami ya ce da hadisi wanda manzana sallallahu sallam ya yi bayani cewa man wasa ala iyalihi yawma ashura wasa Allah mana sanati mana fifi sanati kulliha mana riwayar da ya kawo cewa wanda ya lauta ma iyalan shi a ranar goma ga watan ashura za a yalauta mai sauran shekara shi gaba daya e ruwaye akwai ta amma ba ta da inganci wanda ya ga kamar da'ifa na na aljami haka alban da ruwa da tabbatar inganci bale akan hujja da ta kan hakan shi malamai na ce asalin irin wannan ababe ma sun zo daga nawasi masu sukan ahlul makiya hussein zamu ce suka maimakon damuwa sura na ranar hurin ciki ce sun da kashe hussein na ranar hurin ciki ce ha a yi biki a ci abinci a yi waye a more to da sai ruwa ya ba ta da inganci gaskiyar magana sai mai maganar kan cewa hujja ta hadisi ai ana maganar an ittifaki na malamai na magabata kan aiki da hadisi mai rauni wanda muku muna cewa muna turi hadisi mai rauni a kowane hali to na asalin wannan kalma ta ittifaki malamai magabata sun sun raddi ga mai maganar na kuskuren maganar cewa ittifaki na dai ba ittifaki domin su imam bukhari su imam muslim sun sahabi ibn hajar suna kan cewa san ma ba magana ba bai halitta ma kai aiki da shi hatta ruwaya da hadisin da bai inganta ba ta halitta ya dan kai bayani me ake magana rauni abinda ba ta fuskan shi yau shi zaka dangana magana ga Allah ko ga manzon Allah abinda ba ka katkan shi shine matsala kina bane wanda babu kat ko a duniya yanzu kun labaru kun daga kun daga jita jita kace cewa ne ya ce matsala ce to kuma kamar da cikin na ga mukaddama mukaddama ta albani cikin tawon minna ya kawo wani masalolin haka cikin sahih targhib na maganganun imam sakhawi ya magana cewa malami na manhaj hajar ce da hannun shi ke rubuta mini sharaɗin da malamai ke sawa wajen aiki da hadisi da ifi a masu ganin ma ana yi su ma duk da ce akwai masu ganin ma sama bi halitta a yaki da shi da abu ne ba shakka kan shi ba tabbas kan shi sai ke cewa waɗanda ma suka ga ana aiki da hadisi da ifi suna kawo shardi guda uku wanne ne guda ga suka mar haka ci da farko dai Allah shi da afu kadda hadisin raunin shi kai gaya kuma kenan ba maudu'i ba mai dan dama dama na biyu kuma ana kuma asalin ma'ana marfu akwai asali akwai wata ruwaya da ta ka abin asali yanzu misali nafila da ake rawatib kahin azawar ka biyu ko duka na azawar ko wani azumin na shura sai wani hadisi ya zo yake magana ai ga ladan nafila raka abi kayan azawar ko ba azawar kaga ai daman ko ba wannan ruwaya nuna fadala ai asali akwai magana hadisi ingantacce kenan ba a kawo wani abu na ibada da hadisi mai rauni ko a wajen su sai dama abin akwai shi a shari'a wani bayani ne ko romo zuwa kan shi amma abin ba wannan ruwa mai rauni ta kawo abin ba ba kawo ibada da hadisi mai rauni suka ce bayan wannan kuma Allah ya taƙa da subuti kakka sa a ranka annabi yawon magana tabbas kakka sa kakka yarda a ce an annabi ya ta to ina wani ibada da annabi ka ce ibada da annabi ka yi ta kai akwai matsala kenan to wani wayan wajen ma masu ganin ana aiki da da'i mutu cikin dalilai kada wani ya tsani kiran ba a da maudu'i kuma abin ya zama to abin da aka kawo ba a hadisin mai rauni ya kawo ibada ba dama akwai abin kudin karin bayani ko rumu suka abin na uku kuma kakka sa a ranka aqidar annabi ya wani magana kaga kuma matsala shi da gaskiyar magana ga abin da ya inganta ga nasin qur'ani ga sunna sai shi musulmi zai ga kama kama abin da bai inganta ba wannan shine kenan masu ganin ma ana aiki da da'ifin balle kuma wanda suke ce ma san ma ba aiki shi gaba daya kenan ba magana ittifaqi kuma a nan su masu magana an ma da wani sharaɗin gaba ɗaya suna magana fadalawa ba malami magabaci da ya yarda aka wani ibada a shar'anta ibada da mai rauni wannan gaba ɗaya ne ba masa ɓanin kanshi mu kaga kuma a yanzu kafawa aiki da ibada da mai rauni wannan shine magana kan haka sai magana ta ta ƙarshe ta mas'alar mutan suka yi wani tambaya kan matsala mun an yi magana an shayinta mas'alar azumin subudu wanda ba farilla ba yan uwa ina ga bayan ina ga barawar haka ne bayan mun dawo daga aikin haji wannan magana na yi ta yan uwa mas'alar wannan ta shafa ahlus sunna kan wannan magana me yan uwa asali lalle mas'ala ta lafiya wanda malamai sun yi magana kanta abinda kullum kaso ji hankalin malamai kullum idan malamin iya magana lalle almajirai na shurare da wasu ma a nesa baka mu cewa kaman kana magana da jahili ko bai san abun ba idan kowa gude yake idan kowa gude yake ba riya mutane ido kenan akwai abin da kai ba gani masu sun gani kenan shi da kake magana da mutane ka musu magana da abin da yake tabbas kuma abin da yake da matsala ga malamai da yawa shi za ka rushe wani mas'ala mai mas'ala cewa duk malamin sunna mai karatu ya san da cewa ba ana hujja ba da jamhuru bane ba ana hujja da abin da ya tabbata cewa jamhuru malam wani malam ba shi wani hujja ba zai yi jamhuru sun ce kaza nawa mas'ala da yawa bala'ar sunna nawa mas'ala da yawa suke tabbani suke magana kanta amma jamhuru ba su kanta kenan wani mas'ala ce ba wani hujja ba ana magana da hujja kuma idan me matsala a nan irin misali kan wani mas'ala wani zai kama ruwa kama albani ce kaza albani ce kaza a albani rahimu wallah kai wani albani na zaria irin su jafar dan jafar ma ya wani fatawa tabbas ba su share ba ka abu mas'ala su irin wannan malamai sun yi magana sai ta wai jahilci ne ko zahin kai ne a ce ba azumi wannan shi ne matsala ta ina zai ka ci misali albani to yanzu misali su masu magana ka so da yawa wuri nawa suka kawo wata ibada da abin da albanin ya hudu wanda kuma saba kowa kenan kullun ka yage da madogara magana kuma ka ce ni ga abin da ne rinjaye kai shi mai lahiya zan ce kaza masala kaza ga abin da nake ga shine mai kai akan shi ba da a hana ibada ibada yanzu misali masu magana nawa kan masala ta hadisi na na salatu sibi ko salatu sibi an sai malamai da yawa na sunna suna ta babu ita magana ko amma albani ya tabbatar da ruwayata a nan da ya ce albani shi ya tabbatar da kenan ka yi ta dan albani ka ɗaya ka abinta a takaice yan uwa mas'ala irin ta ta addini malamin ya yi bayanin abin da yake kanshi kuma kana ga sai ka ce ni gaskiyar magana ga abin da ni rinjaye kan shi kenan ka huta amma malamai magabata misali su ibn taymiyyah ibn qayyim sau nawa a littafin su akwai mas'ala ta ce rubutu ko babu har littafin su har fa'ida shi kenan ja ko amma sun wuce su akan haka suke ibn taymiya ibn qayyim da akwai magana ko sai rubuta akwai wajen su hasa la ya ta qur'ani ce kenan abu iya buƙatar me madogara me kai ga kai kai dogara shi ka hujja mai kari ni bayan da ne na gabara wala ka mas'ala ni abin da diba kan mas'ala sai akwai lalle sabanin malamai da yawa tun malamai suna cewa wani azumin inda mai dalili ne da dalilan su ana iya yi a ranar subudu in mai dalili ne irin ashura irin muharram ni abin da bayani ni akan wani abu na fahimta kan wani mas'ala tun da ga na baku misali sahabi ne manzana yana ra'ayi ya zo a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya jero mai ababe dokoki na addini tun daga sallah azumi zakka da sauransu wannan sahabi he da rantsuwa da girman Allah cewa na rantse da Allah ya rasulullah wannan abin da ka gaya mini na sallah guda biyar azumin watan ramadan zakka ta haji guda yace na rantse da wanda ya aiko da gaskiya ba zan kara ba akan wannan kuma ba zan rage ba manzala ce wannan bawan Allah in yi gaskiya zai shiga aljanna ko da yace bai nafi gaba daya mun zan sa kai na rigima irin wannan duka ce ma bannan duka bannan bai mai matsala duka bannan su gaba daya to kin haka niki na kida ta irin azumi in ya wado su gudu in ba farilla bace ba kun bannan yi shi ne kullun ka shigo magana kullun ne akan haka nake ni kullun eh ni akan haka nake kullun Allah karwata mana Allah ba masu ibada lada ko ba ladan shi ya ji abin kenan ba kan rigima bane ba to kenan ina ga Allah ran ma zo bismillah ar-rahman kullum abu ka zuwa birgima ko akwai sabani da na magabata amma ka cewa wannan jahili ne shi matsala o wala yankai ne sai zan ka ce albani ka ce yankai ne ka ka bar wannan albani zari masu jafa duka bar su ma koma can sama ka ce jahili ne ba magana jahilci sai dai abin ni na yi rinjaya kaza shi ina zama lahiya ba magana jahilci kan magana bismillah ar-rahman insha Allah za mu tashi aya ta saba'in da biyu cikin cikin suratul isra aya saba'in da biyu insha Allah Allah ramma in ya bude kenan sai a diba aya ta saba'in da biyu insha Allah ha? sati da gabata ko? ina ga ina na matashi kenan kenan farko aya ko yau mana dukkan nasu bi imamin aya kenan saba'in da nufa aya saba'in da take aya ta saba'in da ɗaya aya ta saba'in da ɗaya insha Allah saba'in da ɗaya ce saba'in da ɗaya ce ra'ayi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranar da za mu kirayi kowace jama'a da shugabansu nan magana ta cewa za a kawo kowane annabi tare da jama'a shi mun karanta sati da ya gabata kowane manzo zai zo da jama'a shi musu shaida akan abin da ya dora su akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni ma za a zo da ni a ayar za a zo da kai kana matsayin mai shaida ga al'ummarka wannan shine maganar imam a matsayin annabi da maganar imam a matsayin cewa ana nihi ne da littahinka na takardun aikinka wanda wani misali kowace ba wanda wanda ake tura kowane ya tabbata za a zo da annabawa da jama'arsu har Allah ka cewa yau mai jima'ar Allah rusula يقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
Allah ya ce yau mai jima'un lahun rusula ran da Allah zai tara manzanni gaba ɗaya fa ya ƙulu ma za ujibutu zai ce musu wata irin amsa aka ba ku ikon annabi wata irin amsa al'umma ka ta baka an ce don tashin hankalin wunin kiyama da rikicewa za su ce la'il malana bayan wani an kashe shi an kore shi an ba shi kashi maza su ce lamun sani ba Allah la ilma lana Allah kai ne masanin gaibu kaga wannan kenan tambayar ma za su rikicewa da harko me ma za su faɗa ba sun faɗa sun mance alhali kuwa an kashe shi ma an bashi kashi amma ce halin wani kiyama ne yake sa wannan magana ba mu san ba irin amsa suka ba mu kenan shi kuma an kashe amma shi kaza kenan wannan shi tambaya ta tara kowa zai zo duka duka manzanni gaba daya sai magana cewa ɗaukar littafi ne la ya cewa tara kullum mutum jasiyatan kullum mutum ba littafi وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا هذا كتابنا ينطق ينطق بالحق عليكم بالحق إن ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون halaka cewa wasara kullum ummatin jasiyat za ka ga kowace al'umma a gurhane a hilin kiyama a gurhane saboda halin tsoro ta kullum ummatin tuda ila kitabiya kowace al'umma za a kiraye ta don a ba ta takardunta takardun aiki ya ce aliyau mutu juzaunin makuntum ta amalun a yau za a saka muku kenan ka ba tashi hankali kowa abinda kuka yi ne za a saka ma kowa sakamakon aikin shi hada kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wannan ma'ana ga littafin mu nan ma'ana takardun kana aikin ka ga littafin mu nan iya magana zai hurcin abinda kuka aikata kuma labari ne na gaskiya dan babu kulukulu a ciki abinda ke tabbata ne abinda ke ciki haka ne ba ƙari ko daya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun muna muna kofi ne sansak muna kofi ne kofin abinda aka yake ilmi mafuz abinda kai kan gaba daya ga kofi kin gaba daya abinda kai ne shine gashi nan kin ba magana kardama a wannan hali ne Allah ka cewa fa amma mun tuka kitabu yamini fa qul hamu qul kitabiya فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما خلفتم في الأيام الخالية Allah ya ce fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi a wannan takardu da aka raba Allah ce wanda aka ba shi takardar shi ta aiki a hannun dama fa ya ƙul ha'un ƙura'u kitabiya nan daga nama ya san abin ya kyau zai rinka kira iya neman abokai dangi da yan uwa ku zo ku karanta abin da ke cikin littafi a zo a diba kowa ya san wanda yake da yaro ɗan lakwal ko ka taɓa lakwal aka aka yi examen aka samu waye mai kyau daga gudawa kake ya gashi wanki na amma wanda ba ta yi kyau ba shi shi ce ma baba ai baba da baba da baba da bilotan ba haka suka ce baba baba da baba rawa ba sai suke ba rawa bi ka bi kawo gida bai su wani boye yake ma wani yadda ma ya ce bilotan ya ɓace don bai su a ga abin da yake ciki amma in ya aiki a da gudu gashi ga bilotan gida an halin adam ne yanzu ma a yi kiyama haka idan mutum aka ba shi takarda a hannun dama kenan alama ya zo da kyakkyawa zauwa zai rika nema ha umuqra'u kitabiya ko diba ka karanta littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya ainihin ina tabbacin zan game da kyakkyawan hisabi yace fa huwa fi ishatin radiya me wannan magana iya wani magana don iya cikin rayuwa yardadda yanzu ya samu tabbacin samun rayuwa yardadda fi jannatin aliya ya samu zama cikin aljanna madaukakiya wadda kutufu hadaniya aljanna abin da ke cikin iyan itace na cikinta a kusa suke ba wahalar cirarwa na ce da nima aljanna ka ɗara ya san komai a ce ya ɗauko shi fure sabon ɗaukowa duk da gashin a tire ana yawo da inabi da komai gashin nan amma iya so a jikin iccen ya jira hada hal mutum ne ya cira ya ciro da kanshi ba gaba cikin ruwa ingantatta na kewa labarin cewa a aljanna wani manomi ne noma saba ya shibga hatsi ko dawa ko masara ya karya duk abin da kana aljanna ce Allah ina so wallahi in shibga so ke shibga shi yanzu dole wallahi akwai wallahi so ke shibga da hannun shi sai sabo dai a duniya ya iya shibga yanzu so ke a washe shibga da hannun shi hadisi sai yin haka har na janar ne ya saba a duniya kudin shi haka a ba shi shimka yanzu Allah ce ya ba shi ya ce shimka da kanka aljanna ba dole ne mai shi soke shimka da hannun shi eh a ce shimka ya shimka ya shimka tana hutawa da ya iya ya cira kan ya ci da kan shi cira lokaci guda za a yi amma a ba shi da shimka da hannun shi to kenan shi zai kenan aljanna ne mun ta bawon da ake yawo a tare tare a fure kin shi kana cikin ita iya kusan ka da ka bukata gurin ya sa ko ka turo da hannun ka zaka turo da ka bukata ka ci a gaban ka kuma ka ciro ka ci kenan qutufu daniya a cikin irin niman suka cikin wannan za ta kulu wa sharab nan kamar ana ba su kuzarin ku ci ku sha an ba ku damu ku ci ku sha kakka damu ka ci ka sha kuma hani an bi ma azalamtum fil ayyam na khaliya ku ci muna muku barka barkanku da abin da kuka gabatar a waccan rayuwa ta duniya kaga wannan sakamako an samu dalilin aikin kwarai da suka yi a duniya wannan wanda aka ba takarda a hannun dama amma na hagun ma
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
Allah ma ma ja da yawa a takaice na muna maganar wanda aka ba littayi a hannun dama ya kare muna fata Allah samu a cikinsu ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma wanda aka ba takardar shi sakamakon aiki a hannun hagun wata aya an ce wara a zahiri an ce hagun kin ma za a mai da hagun daga baya an za a tilla ta baya kuma ya amsa daga nan maka ya san gaban ba kyau shi fa yaqul ya laitani lamuta kitabiya kashi wancan soke a karanta shi kuma nan zai rinka tamani dama ba a bamba littayi na walam adar ma hisabiya dama ban san ba me sakamako na ya laitaha kanat alqadiya dama zai gurin da mutuwa harko da bita so ba sam sam da bita so ba yakan yi a duniya da mukami ko mu ce iko ko wadata a duniya amma ga shewa cikin wannan halin ba cikin matsala zai ce ma aka na an nimaliya dukiya da na tara a duniya gashi ba ta mun amfanin komai ba kuma hallaka an ni sultaniya iko da yake da shi babu babu iko ba kudin kun ba yadda gashi tsamo zama cikin tashi hankali iya cikin wannan hali iya cikin jaje sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bar umarni ga mala'iku khudhu ku kamo shi Allah babar shi zai ba iya cikin wanda yajan Allah ce ku kamo shi wani tafsir ibn Abbas yake magana cewa Allah ya ce khudhu bi kama sunan mala'ika ba nan kire wani umarnin da Allah ba da khudhu an ce mala'iku su kai rida ko su kai rida yawan da kamo ku kamo shi kenan ko anan gidan sarki aka ce dogare ku kamo shi kasan ko zai kanu ku yayin rawo kamo eh haka ne ko ba umarni ne kowa banka idan ka zai kun sai mai rubuta koka Allah ta khudhu a cikin malaku za su kai rida kai Allah bar wani ku kamo shi khudhu idan kun kamo shi fa gullu ku gama hannun da wuya ku arme tab madamin tikila suke cewa ku gama hannun da wuya ku arme summa da jahim sallu summa fi sidin zarwa sabon zira ce kuma bayan ina kenan an kama ina kashi wuta za a kai shi kuma a cikin mace cikin wata sarka zar'uha saba'una zira'an fasuluku ana gama zira'in sarkan zira'i saba'in an ce misali na girman sabu yawan sarka wani a takaice wani shine kenan wannan biyun duka akwai cewa yau mana da kullum asin bi imamin za mu kira mutane kowa a bashi sakamakon littafin shi ko ko da al'umma za a zo da annabi ko ne tabbata za a zo da annabin ko ta al'umma kuma za a zo da kowa sakamakon aikin shi a littafi a rubuce da haka Allah ce faman uce kitabuhu bi yamini a wannan takardu da ake zawa za gane kenan maganar imamihim gana mai kari iya aiki da takardun aiki gaban ayan yace faman uce kitabuhu bi yamini amina magana ne yau mana to kullu unasin bi imamin ku za mu kira mutane ko da mutane da shugabansu sun ma na kan da littafinsu ba su sakamakon littafinsu faman uce kitabo bi yamini wanda aka bashi littafin shi a hannun dama fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la zalamuna fatila za su rika karanta littafinsu kuma ba a zalimta su ko fatil me fatil dan zare da yake tsakanin dabino a dabino Allah ba da misalin kaɗan da abu uku a cikin dabino da abu uku Allah ba da misali akwai fatil akwai naqir akwai kitamir fatil shine dan zare da yake tsakanin marrabar dabino wannan dan tsakanin dan zaren wannan shine fatil naqir kitamir shine dan kwabso wannan hata fara da take rihi dan dabino ita ce ita kitamir ta kitamir sai naqir wannan duk da biyu na iya da wani ɗan tash wurin da ke ɗigowa ɗan wuri ɗan gudu ɗan ƙarami ne don Allah ya Allah misalin kaɗan da su ya ce fatil ya ce kitamir ya ce naqir to nan kenan Allah ya bada misali ne da ba a zalunta su da komai ko kaɗan ne misali misalin kaɗan ne wa man kana fi hadhihi a'ma
wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil الآخرة أعمى وأضل سبيلا
الله يتشي ومن كان في هذه أعمى واند أنا الدنيا يزمن تو مكاهو nan ba makaho na ido ba ba shi ba alamun labari mana'ata an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا na'am قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
hasabuka Allah ya ce wa man a'rada an zikiri ina ga makabtakan ta duniya wanda ya ko aka ya kau da kai game da galgadi game da wa'azi a nan duniya ko aka to Allah ke tabbatarwa da mai wani mai wani halin wanda ba ruwan shi da addini fa inna lahu ma'ishatan danka Allah hukumta mai tabbatar da zai rayu cikin kumci a duniya duk abin da ya mallaka babu hutun zuciya babu hutun damir danka zai rayu na duniya cikin matsala cikin problem din ne in mulki ne duke ce babu kada ka duke a tare amma da babu nutsuwa ta ruhi nan duniya haka zai rayu cikin kumci wa nahshuruhu yawmul qiyamati a'ma gobe kiyama sai tashirin kiyama iya makaho ganin bai san shi da makartaka ba qala rab lim hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce Allah ya aka yi aka tada ni makaho alhali a duniya iya gani ina gani a duniya ta dusu dusu ko ba gani layya na gani shi amma gashi makaho zai tambaya Allah dan ya aka tada ni makaho lim hashartani a'ma wa qad kuntu basira alhali ina mai gani Allah ya ce wa kadhalika atataka ayatuna kala kadhalik atatka ayatuna ai kenan abin da kake tashi mu kawo a duniya ayoyin mu sun je maka fa nasita nan bai mancewa ba mun zo da mun zo ai ba ka mutuna mantuwa nan mantuwa at-tark me mutum ya mance ba bar shake ba an zo maka da ayoyin a duniya ka bar aiki da su baka dauke su ba fa kadhalika yawm tursa dan haka a yau za a barka a wannan hali da kawa ayoyin Allah a duniya ko aka ka bar su ko to ayoyin Allah zai baka cikin wannan halin mummunan halin wannan yan wannan shine maganar tashi hilin kiyama ga wanda yake mugun mutum ne shi na makabtaka kenan makabtaka ta lahira na makabtaka ta duniya ko a karishin kula da ayoyin Allah shi Allah ke cewa wa man kana fi hadi a'ma kai ma makawo ka tsara ka ce a lahira kai makawo ne a'a makawon duniya ya ba Allah a lahira garwaki kan zaka tashi da idanka eh na na magana makamtaka ta kin bun gana Allah wa man kana fi hadi a'ma wanda anan duniya makaho ne fa fil akhirati a'ma wa adallu sabila a lahira makahon zai tashi ko mahibatan hanya domin makamtaka ta lahira ita ce hakika makamtaka ta ta duniya eh ta ce hakika ta ce mugun hali mugun abu Allah kiyaye Allah ci gaba wa in kadu laifin وإن كادوا ليف... ليفتنونك وإن كادوا ليستفزونك من ال... وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا na'am Allah ya ce wa in kadu la yaftununaka an alladhi awhayna ilayka na Allah iya magana da annabi da manzon da manzon Allah da kanshi iya raye na halin makiya Allah kawurai yace sun kusa la yaftununaka su fitine ka an alladhi awhayna ilayka ka bar aiki da abinda maka maka wayi kenan ka bar abin da Allah ya ce maka don mi don ya dace da ra'ayinsu da abin da kake faɗi ba haka ba ne a wajensu ba sa san haka litaftari a alaina gaira abin da ka zo da shi bai musu ba so suke ka kawo wani ka ai gashi abin da Allah ce abin da ya daidai da ra'ayinsu yan wani har yau halin mutane kenan yau ka hurai za ka balle ayi wanda musulmi suke da rawani za ka ga wai daga amurka ko horon shiga turai za ka ku bayanin waga ya kamata a yi addini ga addini na daidai a ware ga na kware ga na banza su ka afirka ba ita take bayanin waga musulmin kware ga na banza dan tsaurin ayi ga na kware ita take bayanin addini har sun kai suna nema ayoyin qur'ani suke magana akan jihadi ko adawa da kawurai da muke da ahlul kitab a ya kamata da ayoyin da zamanin sai wuce a goge su in wa abin in wa wallahi abin yayi tasiri kwarai hatta kai diddibewa a yau shugaba ya ce shayi alkur'ani amma me suka shigo ba gano ba sun shigo kashe musulmi masu da'awar addini duk wata aya mai kyamar ahli kitab to ba a koya ma yara cikin karatu ba a koya ta a wasu wurare duka ma gaba da addabar shayi addini ma gaba da zai wasu wanda ya da nan misali baka shekarun baya ko birebe ka diba mace da ke bangaren addini ko tarbiyya a bangaren birnin yanzu san ma a za a birnin a baka ba ma tarbiya ba bi ta kama yaro sha hala ba wahala ce ke ba bi ta ba wurin tafsiri alhali alaƙa na yako yanzu an ka zo nan bakin ba su bukatar bakin ba su bukatar tarbiyyar ka ba bukatar aikata kudani kudin geography istuwa philosophy kur ba ba dini kuma nan nake wai nan na aka zama yaro a wurin madarasa a nan ya dan san addini ya ba addini muhimmanci to nan kima ya ka shigo a ba ka ba yanzu na baki kima abin da ke na addin tarbiyya ko wani tafsiri ko wani fikihunka gaba daya babu ita a baka can ma taɓa ya ce ake dama to gaba daya hankali hankali ake rushewa har iya cikin gim tura iya ciki ba gana abin suke a hankali cikin su a wajen su abin suke a tsare wallah abin suke a tsare kan muka ce yanzu ana kin addini baka ganewa wanda yaro da tun yaro ya san in ya zo neman shahada ba ta mai shi bangaren fikihu ko qur'ani hadisi ko tarbiyya misali da jawo halakansu kurin tarihi geography istuwar filosofi hira kurin shi ne sami shahada ana ce ya madarasa ya wuce ga madarasa shi kwallo babu addinin yan wani iya cikin hikima ta kawale game da addini haka suke bin wallahi kuma shi wani mamki mai bayanin kullum kai musulmi duk inda kake wallahi amanan addini a wuyanka tun daga shugaban kasa har kasa kowa ya wallahi lokacin da yana abin ya zo domin suke maka aka ce a sha ruwa iska tsakiya ƙasa za a zo da wani program za a zo da kuɗi milirka ku yi program kaza to amma an kuka yi kaza za a ba ku kuɗi kaza ga ga kuɗin ajiye miliyar kaza ne kaga wani shugaba shi iyawa iya da matsalar kuɗi ko ya so kuɗin a cire shi kayan wuta he kaga ya je in minista ne ko prime ko shi he je sa hannu kan wannan abun ba dan a wani ga mace ko addinin shi ba ko abin da ke diba me ya shi me zai samu ka hanyar wuta in manusu ne in shugaban mai yawa abin da ake wani bannan cikin musulmi kudin yantarin duniya mutum ke ji ba to wallahi gobe kiyama za ka gaban Allah wallahi za ka ba Allah amsa don ka san sarai abin wannan iya kishin addininka kowa sai inda yake gobe kiyama mas'ul na gaban Allah ba he malam ba addini ba na malam bane ba malam fadakarwa ce kunya kenan kowa ne kowa kuma gaban Allah mas'ul ne haka wannan iya cikin makircin turawa na neman canza abin da Allah wadi don ya daidai da hankalin da ra'ayinsu kuma abin matsala ta zo da kudi ina ta ne wani lokaci wani wanda ta gamu ya yi minista abin da kansa ke tabbatar abin an zo wani program kasa ta musulmi afirka ta yamma inda ɗari ga take da ƙari an zo wani program sai malamin ya ce ba a yi kuma wani malaman wanda ake ji a ƙasa abin da ce shi ne in halatta halaka ne in haramta haram ne kuma wala ba wanda ya zo aka iya abin ya ƙi karɓo a ƙasar sai da aka zo zama na taron ƙungiyar ta duniya jikin gwada mutanen in kuna so abin ya wakana a ware bidije a shekara mai zuwa ku yi bidije na mala dole a ware ofisar ma a hukumce ga kudi za a ware wani malamin wallahi kuma na musulmi zaman musulmi wallahi ya yi musulmi ta ya ce wallahi haka aka yi da aka zo zama aka ware wani birje na musamman kayan a yi kira na bude abin ta aka iske malam ga envelope malam wannan abin da ka yi magana muke so abin da mai muhimmanci muke so a yi kira don amsa kira ya ce wallahi da ya kira kuma yi Allah ya ce kira kuma aka amsa kira da kasa ba su ma abin da kama malam su sani ba su ya kuba ya shurare su malam kudi ya kama Allah haka muna mutane abin ne haka suke sun sani sun sani tsare kullum so suke tsarin sai ta yi kuma suna kare shi ta kona hali kai na ba ruwanka tunan Allah kai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam in abin ya da yawa yace wa in kadu li yaftununaka an alladhi awhayna ilayka sun kusa su fitine ka ka bar aiki da abin da muka maka wahayi da taftari alaina ghaira dan ka kirkiri wani abu daban wanda ba namu ba ka ce kuma muka wadi Allah ce wa idan lattakhazuka khalila in ba kai hakan ka bi ra'ayin nasu za su ɗauke ka masoyi haka suke hali suke da yawa irin wannan malaman ne a wata ƙasa ta laraba babba aka zo aka yi taro ana son wani furoji ana akwai matsala jama'ar musulmi suke har yanzu abin ya ci matsala duniya na musulmi musulmi sun yi ɗaukan abin kan wannan ne misali sallatu na mata sai da aka zo taron to sai hukumar ake ta bayani mun su iya ta bayani je shi malama sai kasa gane me ake ne ya ce ku tsara Allah wanda ne ce kuke a halitta ko a haramta kina ko ne yayya sai abin abin da ke tambaya a munisir me kake so so kake a halitta wannan abin ko ku so ki haramta duk wanda yace zai iya shi zai ka hujja da zai abin kudi Allah ce kenan dai muna magana ne wa in kadu la yaftununaka an allazi awhayna ilayk sun kusa su fitine ka sarawa su hana ka aiki da abin da muka maka wa'ayi ya taftariya alaina ghaira dan ka kike wani abu daban ka dangana zuwa gare mu wa idan in kuwa hatta kai hakan la takhazuka khalila da sun doke ka masoyi Allah ci gaba
ولولا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
إذن إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
الله ولولا أن ثبتناك إن بعد من ثبتت دكي بك كركة با laqad kitta tarakanu ilaihim sha'an da da kadan da koda yanda in ba dan tabbatar wa Allah da Allah kai annabi sallallahu alaihi wasallam da koda kadan da ya mai kauya jiban suke bin bayan shi amma da ce in ba dan ba tabbatar wa Allah zuwa gare shi da koda kadan ne ma da ya dan karkata ya bi dan ra'ayi su koda kadan ne Allah ta idan kenan inda kuwa kenan ko kadan ne koda kadan inda ka karkata ka bi ra'ayin da suke so la azqannaka dhifr hayatu dhifr mat da mun ɗanɗana maka azaba a duniya haka lahira wannan wani magana aka ce tana aya a tsatkuwa da ake tsoro ko ana magana da nan annaba kenan manzo Allah ka kanshi inda annabi sallallahu alaihi zai dan karkata kadan akan rayuwarsu Allah ya ce tabbas da ya ɗanɗana mishi azaba tun daga duniya haka a lahira amma Allah kare shi amma sakamakon abu inda zai da Allah zai mai azaba to amma Allah kare shi ثم لا تجد لك علينا نصيرا كما عند مكا كما كذا عذابا با wani mai zuwa taimake ka akan kamun mu Allah kiyaye ci gaba wa in kadu la yastafizunaka min al-ard li yukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila
sunnata man qad arsalna sunnata man قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا وإن كادوا ليستفزونك من العرب nan Allah ya hudu makirci na kahurai ya kwai sun so su tada ma hankali su raba ka daga wannan gari naka nan ana magana na makka ko madina wasu malaman tafsiri na kawo ana magana yahudawa na madina su annabi su mai igirayi da ma ai gagarin annabawan Allah ya kamata ka koma shan sauransu shi dai ibn kasai ta wannan magana tafsiri ya da rauni don wannan aya ce makiya ba hijira ma abin da ke da mahi tafsiri tabbatacce kan maganar ana magana mas'alar yanda suke barazana neman hudda shi da garin makka shi ne a wani wata ake wannan magana sun da a wani wata sarai ce ta zo bayan sarai shekara da wata goma za mu ce da aiko shi sun kai su hudda ka suna neman su hudda ka daga wannan ƙasa kin su baka tsoro li yukhrijuka minha dan su hudda ka daga garin makka wa idan Allah bai ce baiwa ba amma inda har suka hudda ka daga garin la yalbasuna khilafak illa qalila ba za su zamana ba a garin tsawon lokaci Allah zai hudda su na Allah ce wannan barin korar annabin Allah daga gari kuma ba ku samun ta zama ku kore shi ku zamana ku ci duniya ku a'a yin hakan idan kun yin ba za ku zamana ba kuma a garin sunnata magana sunan kabala wannan sunnar Allah ce cikin wanda muka aiko na annabawa kahin kai min suna ce mazannin ke sunnata man kana sunan kabala rasuluna iya cikin sunnar Allah game da annabawan da muka aiko kahin kai wala tajidu sunnatuna tahwila kuma sunnan mu ba mai canza sunnar Allah ga bayin shi a ce wannan waya wa kana annabi yana garin makka ai sun yi ya bar garin an gula makeci ƙarshe da ya hijira bayan hijira mai wakana yan wasai ga ɗan lokaci kaɗan alƙawarin Allah annabi sallallahu alaihi ya bar musu garin da shi da masu imani sun koma sun yi sansani a garin madina a matsayin gudu da addininsu shekara ɗaya biyu allah zabar da su ba su yarda ba ya za a yi mafi su kawo daula mu je duk da la'asarin abu ya wazo kana dalilin annabi sallallahu ya tare ir tawaga ta ƙureshawa mai hutawa da kasuwanci na zuwa sham kasuwanci kasuwa a kawo maka annabi dan an kawo masa gidaje da dukiya a garin maka annabi sallallahu alaihi ya so shi ma ya kama dukiyarsa ya tare a can sun samu labari Abu Sufyan ne jagoran dukiyar ta Qurayshawa sun samu labari manzo Allah ya tsare hanya wajen Badar sai Abu Sufyan sai ya ƙara kusantar tekun da ya san Badar ya san Mali a yau Marruj sai ya ƙara kusanta ya ƙara yamma dan ya kauce ma Badar ya wuto ta baya to sun samu labari sun wuto daga can maka an tado kowa da kowa mu je mu kare dukiyarmu da sunan dukiya daga baya ya tabbata cewa dukiya ta tsira masu ce sai mun je mun gwada mu duniya isa mu sha giya mu yi kaza a bada he mun je aka zaburo suka hutu hikimar Allah Allah ne ya gama da ku a wannan wuta da aka tabbatar a nan duk wani mai ji a wani hudu a ji a garin makka da shi aka taho hal akwai ما أمية بن خلف شو شو أكون أمية بن خلف أمية بن خلف ما تكون سيد البخاري أكون وتكون سيد البخاري أمية بن أمية بن خلف إيه تكين من ينقل شوا أمية شين من جدا بلال ده بلال يكما يكما بلال عذاب عكسش أمية بن خلف وترانا سعد بن معاذ تكين شو جماعة صار كون سعد بن معاذ يازو أمرا جرمك وش أنا قوي قوي da ya zo shi kuma aboki ne na abu jihar da abu jihar in za shi kasuwancin shi na sham iya biya ta madina iya sabka gidan sa'ad bin mu'az kin abokin shi ne yanzu da ya zo shi ma maka ya sabka tare wajen gidan abu jihar ya je sun wuto cin ka bari rana ta ɗan ɗaga yadda ka a ganka ka samu rikin rana ta ɗaga kenan ba mutane da yawa sai ka wuta kai da wafanka na umara sun wuto sai ga umar bin khalaf sai ya ci a wannan sa'adi ne za ka zo bayan kun tsare kun ba dan adawanmu masabki a garinku kuma ka zo ka yi ɗawa bilahi a garin maka ba zai ba na abu jahal iya ba shi haƙuri sa'ad bin mu'az iya magana iya shi ce hikima wallahi ka gama yawo idan ka taɓa ni hikima ka ƙare zuwa shan kai ma kasuwancin ka ya lalace suna yi sai ya buja lika ce masu adi haba ka bar magana kana daga murya ga babban gari kana ma abu hakan daga magariya shi kama abu kina abu jahil ya gaba kamata ba sa'ad ibn mu'az yawa umayyad ibn khalaf magana sama sama babban mutum ne a garin makka ya ce kai na mushi gaji na mushi ya wadi shi ma wadi ashe ce kai kai zan ga maka dama naji annabi ya ta sai annabi ya ta sai ya kashe ka kashe ka sai annabi kai ka sai matattu jin haka umar ibn khalaf jin an ce annabi ya ce zai kashe shi zai za kashe shi hankalin shi tashi ya ji gida ce ya ce mata mace wance kin ji wai wani ba an sare ke cewa wai muhammad ya ce za su kashe ni ta kasan kawai muhammadu bai karya ko akwai ruwa cikin sayar bukari ta ce kasan kawai muhammadu bai karya ko ta ce wallah bai karya hankalin shi tashi ana nan sai ga an tada yakin bada an yi kira a huta umar da bin halif iya tada wannan magana a jalab zai kashe shi ya je bada sai soja burki wanda sai ya zo na abu jihar umar da kai kaman kai abin a garin nan yau maka ji wa zai je iya zuga shi umar ya shi kuma iya tuna abin da ya shi a tuna da shi